باشي لكم مجرد انكراشي بسم الله هذا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح لخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومسكة الباكية لا زالت إلى العلا راكعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سميع السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن جوز الأجواس قلوب الأقطاب فريد الساري على الإطلاق خاتم الخاتمين أبو إسحاق على إبراهيم نياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد الله أسأل أن يجعلنا من أهل السداد بجاه رسول الله آه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد البسملة والصلاة والصلاة والسلام على نبي الرحمة وآله وصحبه البررة نعم أول ما يجب على المكلف تسحيب إيمانه نعم
البيان نعم المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الدين الإسلامي مم.
الإيمان نعم.
نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الشيخ الأحضري yau da mu fara karatun a hadari insha Allah muna son Allah ya mana inshirahi sadari ya buɗa mana kirji ya warar da mu abinda za mu amfanar da al'umma da mu kanmu da addinin al'umman musulunci Allah ya ciyar da abinda muke yi ko abinda za mu yi kamar yadda Allah ya nashara littafin ya sa masa albarka mu ma ya ba mu albarkarsa shi kuma Allah ya saka masa da alkhairi ya karrabantar da shi da sayyid wujudi sallallahu alaihi wasallama wannan littafi littafi ne mai albarka shi imam al-ahdari sufi ne abin da ake kira wannan ba shi ne wannan littafin sa na karshe ne a rayuwarsa yayi littattafai ya suna da yawa a takaice kusan talatin ko sun fi talatin littattafan da ya talifansa ya yi littattafai daban-daban wannan littafin yana cikin karantawa Allah ya karbe shi yana yana cikin rubutawa Allah ya karbe shi ba ya gama littafin ba ne a cikin littafin yake tafiya yana cikin tafiya Allah ya karbe shi ne kamar littafin sa ƙarshen rayuwarsa kenan amma littafin yana da albarka a cikin malikanci kwarai da gaske saboda ba duniyar musulunci da zaka je watakila in dai ana karanta malikiya sai an samu wannan bidaya a yadda za mutum zai iya fahimtar wani ba cikin addininsa Allah ya amfani da mu da su albarka manzo Allah. Shehun ya faɗa rahimahullah Allah masa rahama ba'dal basmalati bayan yayi bismillah was salatu was salam yayi salati da aminci wa manzo Allah ala nabiyir rahmati da annabiyir rahama wa alihi da alayensa wa sahbihi da sabansa albarara mutanen kirki yace awwal ma yajibu farkon abin da ya wajaba alal mukallafi akan baligi tafsir imani ya kyautata imaninsa foundation kaga sufanci ma abin da ke nema shahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah condition domin babu wani abu da za a dora akan abin da ba shi da condition to menene farkon sa shine tafsir imani kyautu ta imanin da zai dauki wannan sifa na manzo Allah na'am albayan bayanin sai ce almukallifu abin da ake nufi da mukallifu shine huwa albaligul aqil balagagge mai hankali duk balagaggen da bai da hankali babu shari'a kan saboda haka babu da ake nema a kansa allazi balagaru da'awatun nabi wa da'awatun da'awatun dinin islam shi ma balagaggen allazi balagaru da'awatun dinin islam wanda addinin musulunci kiran ya zo wanda har yanzu bai san annabi ya zo ba Allah ya fa yi su a cikin daji ba kira ba magana a kansu suna daidai da ahlul fataraci suna daidai da ahlul fataraci ba su sani ba ba labari ba abin da suka sani wannan isarwan ya rage wa ma'aikatan addinin musulunci sun da su yi wannan aikin balligu anni walau ayatan amma in aka samu gari da bai taɓa sanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ba Allah zai ka basu ba domin wa ma kunna mu'addibina hatta na asara rasulullah wannan shine kuma gwargwadon abubuwan na domin shekara talatin bayan nan zamanin mulkin buhari akwai wani gari nan a nan wajen adamawa ko nan gurin akwai wanda ba su taɓa sanin da waɗansu halitta a duniya ba su iyaka su kuma ba su da sutura ƙwarai a kan dutse suke amma ka ga lalacin mu kiristoci sun shiga sun kame gurin har sun gina masu asibiti da coci eh wannan ya Allah ya kiyaye na kaga da hatu din islam sai ya zo wajen mutum tukuna na
الإيمان هو التصديق بما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى na قوائل الإيمان na قوائل الإيمان في التشهد na الإيمان بالله تعالى وبملائكته الكرام وكتبه المقدسة نعم.
ورسله المعصومين واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره نعم الإيمان هو تصديق بما جاءنا به نبينا محمد شين ما إيماني شين تذكرت أبنا من ذا الله يزور الشي شيني أن إمام صلى الله عليه وسلم من عند الله دقوا جان الله تعالى قوائد الإيمان منين قائدو دين إيماني kaga nan kaga ya fara ba da buniyar islam ya fara ba a da qawaidul iman ya fara saboda shine foundation din zai dauki islam din to ashe akwai bidaya imani na bidaya amma ba shine kuma tafiyar ba sai dole sai an dawo domin sai an haƙaƙe shi shahadatu Allah ila mahul islam al-islam an tashhadu Allah ila illallah wa anna muhammadar rasulullah ta tuqama salat ta qima salata tuce zakata ta sumu ramana ta hujjul baita kaga wannan abubuwan sun ginu ne akan saboda haka ashe imani yana nan hawa biyu ne akwai imanin farko na musulunci akwai imanin imani akwai imanin imani to amma anan ya fara maka da imanin saboda shi ne zai dauki kayan saboda amma duk da su kawo qur'ani ya ce alatul arabu amanna ya ce qullatu tumin walakin qulu eh, eh, walakin qulu aslamna Eh, larabawa kauye sun ce wa manzo Allah mun yi imani Allah ya ce a ba dai kun yi imani ba ku ce dai kun musulunta wala ma yadkhulul imanu fi qulubihim kaga daga baya kenan ba da islam to amma bidaya shahadatu la ilaha illa anna muhammadur rasulullah shine bidayan imanin zaka dauki wancan kayan an gane ko to qawaidul imani su kace al imani billahi yin imani da Allah wa bil malaikati likirami imani da malaiku sun asu girma wa bi kutubil muqaddasa imani da littafan tsarkaka wa rusulil ma'sumin imani da manzanni wanda ba wanda yake laifi cikin su wa yawmil akhir da imani da ran tashin kiyama wa bil qadari khairin wa sharrin da imani da kaddara da shari idan ka duba wannan a makaninsa na farko ma halin a tafi da wannan domin abu ne wanda ba a gani ba a gani shi imani yana tafiya ne a muhallin imani abinda ba ba dole sai ka gani ba sai an dake hankalin ka tukunna saboda haka amma a farko za ka iya faɗa saboda ka kama amma kuma ba dole ba ne tafiya a kansa domin shi ne dalili al-islam in aka ce al-islam ya ce imani billahi kai imani da Allah wa ya taɓa ganin sa ba wanda ya taɓa ganin Allah saboda haka to kaga da kai imani da gaibi kenan imani bil malaikati wa ya taɓa ganin mala'iku saboda haka da kai imani da gaibi kenan O, kutubi al muqaddasa kana gurin aka rubuta Ka- saboda haka da kai imani da gaibi kenan rusulil ma'asumin wa annabawan da aka turo su kana kana nan gurin aka nada su suka ce su annabi ne kai da kaga imani da gaibi kenan yawmul akhir bai zo ba kaga imani da gaibi kenan kadari bo bi kadari hayrihi wa sharri hayri wa sharr wannan zaka iya ganin su fili ba za a iya aikata maka wadansu abubuwa zaka gani to kaga a cikin imani abu shida biyar ba a gani biyar ba a gani kawai sai dai ka yarda da shi da wani kuma mataki ne na mumi ba mataki ba na musulmi wanda keke da keke shi yasa eh, matakin da ke ba wahala waɗansu suke cewa ai ba Allah ai ba Allah saboda inda sun yarda akwai Allah to akwai kanshi amma kaga ai nasara sun yarda akwai Allah amma sai dai yana da tsani eh kaga shi sai Allah ya ce la tajidanna ashatan nas adawatan lil ladina amanu al yahud ولتجدنهم أقرب إلينا مودة الذين قالوا إنا وكذلك saboda su abin da yasa suke son mu saboda su sun yadda akwai Allah to tun da suka yadda akwai Allah kaga ashe tarfan su yafi kusa da mu kenan na'am
الإيمان بالله تعالى فاعلم أنه يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعلا وما يستحيل وما يجوز Mm, الواجبات في حق الله تعالى mm, الواجبات في حق الله تعالى عشرون صفة mm, وهي الوجود mm,
قال تعالى أتي الله شخص فاطر السماوات والأرض mm,
بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد مم.
ولم تكن له صاحبة مم.
وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم مم.
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء عبدوا على كل شيء وكيل نعم نعم الإيمان بالله بعد ذكر الله أن دولي بعد وهلا فعلم تسني أنه يجب على كل مكلف ya waje ba a dukkan mukallafin bali mutumin da bai zama baligi ba wajibi ne a wajen sai san Allah ba amma ana cusawa yara saboda sun ka zo sanin Allah ya zama maka mafi sauki shine magana sallallahu alaihi wasallam wancan hadisi da yake cewa addibu auladakum ala salati salin sai ce hubbu nabiyikum wa hubbu ahli baiti wa qira'at alqur'ani wayannan abubuwan da aka cusa mutum hubbu nabiyikum son annabin to zai bude kirjin ku ne kuna tafiya yana bude kirjin ku kuna tafiya yana bude kirjin ku wa hubbu ahli baiti in aka cuso muku a- wanda ka ganshi baki ne amma an ce maka shi sharifi ne Allah zai iya saboda sauyin ka da annabin zaka iya kama wa- wa wa qira'at alqur'ani qira'at alqur'ani yazo daga baya yana haskaka zuciyarka to ana ce maka Allah nan da ya yi alƙur'ani sai ka yadda sai ka yadda amma matuƙa baka samu wannan fandishin ba za a iya samun kiki kaka Allah ya kiyaye yana cewa an yi arihin ma ya ji rufi haƙi maulana jalla wa'ala wajibi ne ya san abin da ya halatta fi haƙi maulana jalla wa'ala ka san haƙi tsakaninka da Allah dole ne wa ma ya sahi wa ma ya juzu me ya koyu kar ka faɗa wa Allah me ya halatta ka faɗa wa Allah ko Allah ya ya zama ya cancanta alwajibat fi haƙi ta'ala abin da suke wajibai a wajen Allah ka sani su ne fi haƙi ta'ala ishirun sifatin sifofi ishirin ne wannan ana tafiya ne a mazhaban ahalis sunna wannan shine tauhidin ahalis sunna kaga ya shiga kenan wannan da maturidiyya da ash'ariya su ne matafiyarsu an fahimta wannan sifofi ishirin ɗin duk wanda kaga ya kawo shi a cikin littafin su to ba ash'ari ba ash'ari ne Ma- ah, maturidiyya da ash'ariya sun tafi akan wannan sun ittifaki suka tsaya akan wannan wannan su ne tauhidin da bayan sahabban manzala ya fi kusa da sahabbai ya fito da shi ma bayan rikicin da aka samu na mutazilanci an fahimta saboda mutazilawa sun zo su yi nasu daga ciki ƙur'ani halittar Allah ne ba ƙur'ani halitta ne ba siffan Allah ba su da suka fito to sun yi ƙarfi saboda haka masu ash'ariyanci su ne suka yaƙe su suka ƙaryata su sai suka fito da wayannan ƙa'idar saboda kar ya zama mutane sun ɗauki wancan ahadu zalal to shi ne yanzu ake tsine musu an fahimta ba zan ba da amma dai a hankali gradually haka zan faɗi abubuwan da za a iya fahimtar illa saboda wani lokaci rashin sanin wannan ne yasa kuke ganin ake cin mu da da yaƙi kuma na banza na ƙarya wanda su suka zo suka ce yanzu akwai asma'u wa sifati da eh, menene rububiyya uluhiyya asma'u wa sifati wannan ya fi kusa da sabawa ya fi kusa babu wani sahabin da ya yi wannan tsakaninsa da wannan kuma wannan tauhidin wannan tauhidin ya girmi wancan tauhidin sama da shekara ɗari shida domin wannan tun a karnin farko a karnin farko shekara ɗarin farko da aka shi karni na biyu zuwa karni na uku wannan ya faru ko manzo Allah ya yi ishara akan Abu Musa al-Ash'ari cewa aikin da zuriyar su za su yi wa addini kuma ash'arin ai daga Musa ash'ari daga jikokinsa ko manzo Allah ya yi magana da shi to wannan kuma sai karni na bakwai karni na shida tukunna dan taimiya ya fito da Allah na sama ko Allah yana kaza Allah yana kaza wannan ya fi kusa da mutashabihai amma wannan ya tsitse kowanne amma duk wanda ya ɗauki wancan sai ka ga ya mai da Allah mutum to mai da Allah mutum kuma mujassami to amma kaga da yake sun ci baki suna da lokaci Allah ya yarda da su an ba su kuɗi daga daga Saudiya su zo su watsa su yi aikin sai kaga kamar sun fi kowa sun fi kowa gaskiya amma ba gaskiya ba ne Allah ya kiyaye. Allah ba mu fahimta. Na'am. Wa ma yasahilu wa ma yajuzu. Alwajibu fi haqqi Allah ta'ala ishrun sifatin a wajen ash'ariya wa ya alwujud. shine samuwan Allah qala ta'ala afillahi shakkun kana kokonto ne cikin samuwan Allah fatir samawati wal ardi Allah shi yake shi ya kaji sama da sama sama da ƙasa fatir ma'ana halaka shi ya halitta sama da ƙasa wa komin haukanka in ka ga sama ka san akwai wanda yi komin haukanka ka ga shimfiɗan ƙasar nan baka taɓa kurewa ba ka san akwai wanda yi ko da ko ba mun kawai baka labari ba afin lai shakku kana kokonton kana kokonton Allah to kana kokonton wanda ya shimfiɗa to daga nan kaga shi tauhidi aiki ne na tunani da kwakwalwa Allah ce mai ce mu bani samawati wal ardi Allah shi ya kagi sama da ƙasa anna yakun lahu waladun sai na zai da walam yakun lahu sahibatun kuma ba shi da mata wa halaka kullu shay'in shi ya halitta komai da komai wa bi kulli shay'in alimin kuma shi ya san komai zalikum Allahu rabbukum to wannan shi da ubangijin ku la ilaha illa huwa babu wani shi da shi haliku kullu shay'in shi ya halitta komai fa abudu to abuta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil shine kuma majibancin lamarin kowane abu na القدم na قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم na alaga kaya da cewa akwai wujudin kenan tunda kaya da akwai wanda ya sama akwai wanda ya kasa ko ba komai wa yasa alahum man halaka samawati wal ardi la yaquluna Allah to alikidan shi ne ke gaban komai kafin komai saboda haka huwa al-awwal shine na farko wal akhir shine na karshe wal zahir shine a bayyane wal batin kuma shine a boye wa bi kulli shay'in alim shine komai da komai yana sanar da shi babu wani abin da yake buya wa Allah darfatan lahazatan eh, jalla an tamsil wa talbi wa an makan yasgiru fi ko lanahu kana wala makanu fi azallan yahwi zaman يعلم ما مرد به دور وهو- وهو بما يأتي به الخجير ويسمع المستر إذ يدعوه سبحانه ليس لنا سواه نجي ما ينقر لي كنا إيه وبنجي هو الأول شين نفرقه وانا با واني كافين شي saboda haka gidan mu kenan saboda haka huwa al-akhir kuma shine na karshe huwa al-baqi kenan huwa al-zahir shine na bayyane wanda ka ganshi ba ka gane shi ba huwa al-batin shine na koyi wanda ka kasa gane shi وهو بكل شيء عليم شين ظاهر شين باطن شين أول شين آخر آه وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد نعم البقاء أبن أجل نبي دبقاء قال الله تعالى الله يأتي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان دو أبن أجل بيان قصة فان قررين ويبقى وجه ربك بابا أبن الذي سورات سيزات أبنجدك ذو الجلال ما أبو كم أوكك والإكرام دي جنب الله
المخالفة ala للحق mukhalafatu lillahi wa disi sabawan ubangiji da hadisai قال الله تعالى ubangiji ya faɗa laisa ka mithli shay'un babu abin da ya kama da Allah balle ka ga wani abu bace to ga Allah nan ka samu hajazu kenan eh ka ji wajen da yake gigita wa kenan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin amma kuma ba za ka ga wani abu kace ga Allah ba eh a ba za ka gani ba saboda haka haka to an samu hajazu an samu tahizi an samu jismu kenan dole za ka samu tahizi za ka samu jismu kuma za ka ga ya tsare wani guri wani gurin gashi na wani gurin bayanin kenan Allah ya kiyaye na'am ليس كمثله شيء laysa kamithli shay'un babu wani abin da ya kama da Allah ko huwa samiu al-basir shine as-samiu al-basir wannan shine ma- wajen tatabur zadin kenan yawwa قيامه تعالى بنفسه ya mutu ala bi nafsi wadatuwarsa baya bukatuwa da sai ya jingina da wani wani abu ya faru Allah ya taju ila mahallin ubangiji ba bukata zuwa ga wani guri gaban motar da ta tsaya nan kagan babu shine an tambayi annabi sayyidina ali bin abi talib min qabla an yahliqul samawati wal ardi aina kana rabbuna kafin Allah ya yi sama da ƙasa aina kana rabbuna tunda Allah yana kan al'arshi ne dare dare a wajen mutanen zahiri to aina kana rabbuna qabla an yahliqul samawati wal ardi yake fi ama'in laysa fawqahu fawqun wala tahtu tahtu yana cikin makanta ne wato kwakwalwarka la tudurak ba za ka iya riska ba fi amai yana cikin makanta ne laisa fawqahu fawqun wala tatun tatun ai al'arshi an gine shi ne. sama da ƙasa kuma sun riga al'arshin ai kana ta tar- tara kata fa fata kanahu ma waje alamin alma'i kulli shay'in hayy saboda haka da ƙasa da sama wanne Allah ya riga wani halitta da ƙasa da sama wanne Allah ya riga halitta duk Qur'ani ya zo Allah ya ce sama Allah ya ce ƙasa ne kuma in ka zo cikin suratul nazi'a ce zaka ga Allah ya ce summa farashna fa ni'mal mahidun menene Allah ke faɗa a cikin nazi'a ce zaka ga Allah ya ƙasan yayi ya shimfi da ƙasa kun ai kana ta rakatin ne fafata kana kuma waje ana min alma'i kulli shay'in hayy dama akwai wani abu ne kaman mu ce zinari ko wani abu a dunkule kan ta rakatin fafata kana kuma sai Allah ya ce zamo shika nan sai ta fashe da ta fashe sai sama ta ɗauki hayakin fashewa wahiyar kaddu hal sai ta zamo kama amma ƙasa ita ta fara da ta fara za ka ce me ya faru za ce to mala'ika ya dace ta ya rike ta to mala'ikan kuma yana zai tsaya cikin kudurar ubangiji ce ya zamo ya tsaya kamar mutum yana da kafa to a ina zai sa kafa sai ce aka yi sahara shine sahara nan da lukman yake faɗa a nan kan ya sa kafarsa sahara kuma ya zama ba gurin da zai zauna ce to shi kuma saharan a ina za a yi shi wannan duk kudurar ubangiji zai nuna maka yake jaji sai shi kuma aka yi saniya saniya ta aka sanya saha aka sa wannan saharan a kan ƙawon saniya sai tsaya ita kuma saniyan a ina aka yi ta ina za ta dafa sai aka yi hutu shine nun wal qalami wa ma yastirun mai nun kifi ne shi kuma sai ya zamo shine yake rike da kafar saniya ita kuma kifin a ina aka sai aka sa ruwa ruwa ya rike ta ruwa kuma me yasa sai aka sa iska ya rike to haka muke tafiya a duniya wallahu ala
قيامه تعالى بنفسه أي لا يحتاج ila muhallin ubangiji baya bukata zuwa ga muhallin kashi fatin wala muhassasin ya hussuhu bil wujudi kamar siffa kamar wani abin da yake bance ubangiji zai ke bance bil wujudi da samuwarsa saboda haka yana gurin wanda suka ce da dare iri akan bishiyan gado na ubangiji ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane an tumul fuqara ku ne masu bukatuwa zuwa ga wani abu ilallahi zuwa ga Allah ya ayyuhan nasu an tumul fuqara ilallahi ku ne masu bukatuwa zuwa ga Allah wallahu shi Allah huwal gani shi wadatacce ne alhamidi kuma abun godiya saboda haka babu abin da ubangiji zai bukata sai ya manu da wani abu ko sai ya zauna a wani abu ko a shi haka yake yanda yake yawa الوحدانية to kaga ka san ne ya mutu ala bi nafsihi kenan saboda haka zamu koma wahdaniya shine ka'idan dalilan mutanen ash'ariya alwahdaniya fi zati cewa shi kadai ne cikin zatin sa wasu fati da sifar sa ali da iyan aikin sa Allah ta'ala Allah ce law kana fi ma alihatun illa Allah la fasadata ko ba ka bane subhanallahi rabbil arshil azim rabbil arshi amma yasifun lau kana fihi ma alihatun da akwai Allah a sama akwai Allah a ƙasa la kasa da ta to da an samu damuwa dan ubangijin saman zai ruwa sai na kasa ya ce bai tsotse ba karka yi in kuma za a yi za a samu damuwa eh la fasa da ta da dole an wargaje ba za a samu ittifaki ba saboda kowa yana kan mulkin sa wa subhanallahi sarki ya tabbata da Allah rabbul arshi shine ubangijin al'arshi amma ya sifuna ga barin abin da kuke siffantawa cewa yana zaune a kan arshin nan. Wa ilahukum ilahun wahidu, shi Ubangijin ku nan shine Allah guda ɗaya. Na'am. La ilaha illahuwa babu wani sai shi ar-Rahmanu shine Rahmanu kuma shine Rahim. Kaga ar-Rahmanu alal arshi kenan. Shine wa rahmati wasi'at kulli shay. Na'am.
القدرة العامة to shi kenan alƙudratul amma kudura ta ubangiji wanda ta gani ƙara Allah ta'ala ubangiji ya ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi ma fi samawati wa ma fil ardi ka gani ma ba man ba ma digiri ai kile ko hmm? ma fi samawati wa ma fil ardi abinda halittar sama da ƙasa yusabbihu lillahi duk sun tasbihu wa Allah lahul mulku mulki nashi ne wa lahul hamdu godiya ma nashi ne wa shi ubangiji kadirun mai iko ne ala kulli shay akan komai da komai
الإرادة العامة al iradatu al amma an samu qudratu al amma kaga al qudratu wal iradatu na yake nabi da shi innahu qala ta'ala Allah ya ce inna huwa yuhdi wa yuhib ko wa huwa al-ghafuru al-wadud zul arsh al-majid fa'alun fa'alun ba fa'ilun ba fa'alun lima yurid la yas'alu amma yas'al la yas'alu amma yaf'al ke na'am inna shi Allah huwa yuhdi wa yuhib shine yake farawa yake mayarwa kuma wa huwa al-ghafur shine al-ghafur mai yawan gafara al-wadud kuma mai sa so ko soyayya zul arshi shine mabucin al-arshi al-majid madaukakiya fa'alun mai yawan aikata lima yuridu abin da yake nufi na وربك يخلق to shi kenan wa rabbuka ubangijin nan naka sahibul iradati ya khaliqu man yasha wa yahtar yana halittar abin da yaso wa yahtara kuma ya zaba wayannan abubuwan irada da kudura da irada kana da shi akwai wanda yake da shi ko babu kowa yana da shi wannan sifofin guda bakwai kowa yana da shi sam'u basaru kalam ko ba ka bane eh qadirun wa maridan aliman wa hayya sami'an basiran kalamun mutakallimun kenan duk wannan siffa Allah ya baka saboda me saboda ka gane Allah yawa kaga jarawan ka yanzu irada ne kudura da irada ne sai ake eh kudura da irada ne komi za ka yi sai an gane eh yanzu kaga kudura da irada ce za ka kalle ni kudura za ka iya irada ce ka yi haka abubuwan suke na العلم al'ilmu ilimi ta Allah ta'ala Allah ya faɗa ya alama fi samawati wal ardi wa alama ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bi dhati sudur ko ya alama fi samawati wal ardi ubangiji ya san abin da ke sammai da kasai wa alama tusirruna ya san abin da kuke koyewa wa ma tu'linun da abin da kuke bayyanawa wallahu shi Allah alimun shine mai sani bi zati suduri abin da ke cikin kirjin ku duk abin da kuka koye ma Allah ya sani ko ka bayyana asiru qawlakum aw jahru bi ba ka ka sifanta ka nai ba kabare asiru bi aw jahru bi na alimun bi zati sudur eh ce kun kun kana ma ku faɗa wa da kun kana ma ku faɗa ya sani eh haka sifofin tauhidin ne a cikin shi
نعم الحياة
na rayuwa قال الله تعالى ubangiji ya ce الله لا la ilaha illa huwa alhayyul qayyum Allah shi Allah la ilaha illa huwa babu wani sai shi wannan da Allah shine ke sarrafa kaga Allah shine lillahi shine lahu shine huwa wannan eh shine sunan Allah duk sauran sunayen sifa ne amma Allahun shine suna amma duk sauran arrahmanu arrahimu alkuluz alkaza alkaza alkaza duk sifa ne Allahu shine mujarradin suna saboda haka Allahu shi Allah nan shine la ilaha illa huwa babu wani sai shi alhayyu shine raye alqayyum shine mai tsaye da komai la ta kullu sinatan sinatun babu wani gengedi da yake samun Allah wala namu balle ya bacci akai Musa alaihi salatu wassalam ya ce annabi ya rabbi ga wani bawanka yana kiran Allah ne yana roƙon Allah yana kiran Allah ne kamar yana roƙon gunki fahda a lisanahu sai shi kira Allah sai Allah ya masa da yana kiran gunkinsa ne ya gunki na kamar kaza na mace ismin da ya amfani da shi yana kiran gunkin da ya yi masa kaza ya masa kaza fa hada hadisanahu sai ya kira sunan Allah sai Allah ya masa sai Allah ya masa shi ubangiji gunkin zafa yake kira bakin kuskure ya ce to da ya ce ya ya kira gunkin ya kira gunkin gunkin bai ba da ya kira ni ne kuma an bai zo bai rubanci na da gunkin eh saboda haka sai Allah ya masa annabi Musa alaihi salatu wassalam na'am
لا تأخذه سنة ولا نوم gangadi ba ya kama ubangiji wala namun ko bacci توكل على الحي الذي لا wa tawakkal ka dogara Allah hayy ga alhayy huwa alhayyun na alladhi la yamutu wala baya mutuwa
وسبح بحمده wasabbihi kai tasbihi bi hamdihi da godiya gare shi shi Allah shine kaga alhayatu kenan huwa alhayyu tawakkal ala alhayy an gane sai sam السمع والبصر shine asam wal basaru shi kuma qala ta'ala ubangiji yace la takhafa kar ku ji tsoro ne Musa innani ma akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji ina gani ka gani sam'u da basaru sun mutu asma'u wa ara basaru ba shine ganin ba sam'u kuma ba shine ji ba saboda haka dalilan mu kenan in an ga mu a jahilai to ganin su qur'ani yake duk dalilan mu na cikin qur'ani sannan ya sake cewa inna allaha sami'un basir shi Allah sami'an ne Allah sami'un ne basirun ko mai ji
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار la tudriku al-absar al-basar idanuwa la tudriku ba sa iya kewaye ganin Allah ba sa iya kewaye Allah shi ba wai la tudriku in aka ce idraki kaga abu ga baki ɗaya su shi ake nufi da idraki ba gani ba gani za ka ga abu amma kuma idraki ba dole bane ko da kuɗi ne ko a tafin hannunka Am- ana iya fahimta ko kuɗi ne a tafin hannunka za ka kalle shi ko wannan abin kaga ba za ka ce kai idraki ba wannan biro amma ka gan shi ai. to me ake nufi da idraki da zan shi gaba da bayan sa gaba ke da ihada ruwayatul kulliya shi ake nufi da ihada shi ake nufi da idraki eh an gane ko la tudrukul absar wa huwa yudrikul absar shi ubangiji shi yake yin idrakin mai gani wa huwa al-latif shine al-latif al-khabir kuma mai bada labari gwani
الكلام an koma kan kalamu قال تعالى ubangiji ya ce wa kallama Allah Musa ta kalima ranan kuma shi kuma malaman nahu kaman zamakshari ya ce wa kallama Allah Musa kallama Allah Musa maimakon Musa ya zama fa'ili sai ya zama mafulan bi Eh, a- a- a nan wa kallama Allah Musa Allah ya yi magana da annabi Musa takliman magana shi kuma yake a kallama la- kallama Musa Allah ne kana Allah ne aiko sai ce ka wa wa kallama wa wa kallama laha Musa ai Musa yayi magana da Allah maimakon Allah yayi magana da Annabi Musa tafsiri a tafsiri ya kawo eh eh ya kawo ba Musa ne ba ah, wa kallama laha Musa ko wa kallama laha Musa Musa yayi magana da Allah ba Allah ne yayi magana da Musa ba eh shi ana shi tafiya kira eh maimakon kuma malaman mu sun tafiya ne Allah ne magana da annabi Musa eh inni anastu naran la ali atikum min hadi qabatin aw ajidu ala an-nari huda falamma ataha nudi ya Musa innani ana rabbuka fa khalla anna alayka innaka bil wadi al-muqaddas tuwa to ya fara bismillah نعم وكلم الله موسى تكليما Al- annabi musa shine fa'ili ya yi magana wa Allah domin akwai maganganun da aka yi ari ne a zuru ilaika waye magana da shi ke
وأنه تعالى to قادر ka gani haɗa ومريد أها.
وعالم أها.
وحي وسميع وبصير ومتكلم ishirin ya cika wa na wuta ala shi Allah ya zama ƙadirun mai iko ne muridan mai nufi ne adimin masani ne hayyun ya yi ne sami'un mai ji ne basirun mai jan ne mutakallin mai magana ne wannan ya baka in ka haɗa shi ya baka i- siffa guda ishirin kenan نعم.
wannan shine dalilin in ka san wa'annan ka shiga wancan kaga akwai abin da ke kira wujudi Ah, na suke kiran shi uluhiyya amin ah, nafsiya salbiya ma'ani ma'anawiya nafsiya salbiya ma'ani ma'anawiya ma'ani al-qudrat wal iradat wal ilm qadiran wa maridan wa aliman wa hayyan wa samian wa basiran wa mutakallim kamar da ya kawo shi na can kaga ya kawo shi bil ma'rifa القدرة والإرادة والعلم والح- والحياة والسمع والبصر والكلام هو نعم.
معاني كده معنوية كما قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما نعم شي كده تو ما يستحل ايه ايه كمان كده
المستحيل ya kamata mu shiga ya kamata mu kai yadda za mu kai yawa eh, yana da yawa to mu shiga mu mu je dai mu ƙara kaɗan sai mu yi sallah المستحيل في حقه تعالى Eh, almustahilu fi haƙƙi ta'ala abin da yake mustahilu cikin haƙƙin ubangiji wa yastahilu fi haƙƙi ta'ala ya kori cikin haƙƙin Allah ta'ala ma yunafi hadhihi sifat to abin da yake kore wannan sifofi 20 alwajibat wanda suke wajibai fi haƙƙin ta'ala cikin haƙƙin Allah ta'ala kaga ya kawo sifofi 20 sabitai zai kawo kuma 20 koraru kaga ya hada nawa arba'in kenan da wannan a ƙa'ida ashariya kenan da maturidiya su maturidiya a ciki ma akwai bambancin su sha shida ma yake bayarwa amma aka ɗauko sha shida in ka buga shi kuma yana ba da wannan ne eh su sha shida to amma maturidiya kaga kenan sun yi ishtiraki saboda haka in aka ce maka ahli sunna a bangaren tauhidi to ashariya da maturidiya ake nufi su ne ulama kalam in ka janci malaman ulama kalami da su wake nufi malaman duniya fa ba ahalin sunna na kai farmaki ba yawa ba su na kai farmaki ba na asalin wanda ake nufi wannan da karfin tsiya ake son a kwace abin a hannunsu su ainihin su sunansu wahabiyawa eh, wannan su ne asalin sunansu wahabiyawa to sunan ne in suka bi shi suka bi shi sai su ga akwai illa a ciki sai su kauce su ce zuwa wahabiya ba ne su salafu salihi ne saboda haka suna koyi ne da magabata shine ma'anan salafu ai kuka duba ai duk ba- dukkan mu mun san wahabiyawa sunan su dukkan mu mun san wahabiyawa ne izala ma ta yi- ta girmi salafiyanci a Najeriya izala ta girmi salafiyanci a Najeriya domin izala shekarar ta arba'in kenan salafiyanci kuwa faɗin izala ne ya fito da ita ya ka ce salafawa ne eh shekara ishirin ne da wani abu domin 1990 1991 aka samu faction ɗin izala to amma asalinsu wahabism wahabiyawa to da suka duba su ga akwai illa in aka ce su jikokin mamar bin abdul wahab ne sai suka ce su salafa sauri eh sai suka ce su salafu sani ne to shi da ake ta kokarin a danne wahabiyancin wanda ya tashi sai ya ga ah, kaman da gaske ne da kuma ƙarya ne shi kansa in aka koma ta din a salafu sani din da ya faɗa shi kansa ya tafi akan wannan ne ya ga ba zai iya zartar da muka- abin da yake bukata ba sai ya ce ya ciru daga wannan sai ya ce su salaf ne suna kokarin koyi da salafin salihin to amma ya kawo wane ne a cikin sahabban manzo Allah ko a cikin tabi'ai ko a cikin tabi'u tabi'ina yace Allah yana zaune kan al'arshi ba zai iya kawo ba saboda haka akwai da sisa ɗaya da suka yi yana cikin risala na maganan mai risala kasar risala ta kai shekara dubu da ɗari ɗaya da wani abu a duniya sai suka ce wannan magana na al'arshin ubangiji zama a kujerar al'arshi ai mai risala aka kuma ba su yarda da shi ba domin shi ash'ari ne to kaga dassu ne da sisa ne aka yi aka sa abu wani abubuwan suna nan sun sun mance mun zauna da malamai iyayen sun riga sun san karatun kafin su bayyana su yi iskanci yanzu kan mutum ne zo ni ya zo ce bai mun karya akan ah, waha- ah, shi salafi ne zan tambaye shi a wani lokaci ka zama bai girmi shekara 21 ba bai kai ba shekara 10 in dai na Najeriya ne shekara 10 domin sai da faction ɗin izala izala ma ta girme su haka abubuwan suke Allah ya kiyaye na
ويستحيل في حقه تعالى ما لا في هذه الصفات العشرون الواجبة شاكي تعالى وهي للسافوس العدم الذي al'adam allazi yunafil wujud ka gani akwai adam wanda ya kore wujudin nan na farko wal hudusu faruwa ko wanda yake kore alkidamci kidamu na ubangiji wal fana'u karewan Allah wayan kawaje wa rabbuka zajjal wa rikaminna wanda yake kore baka baka'u na Allah wa mumatilatu da kamanin lil hawarisi al munadi lil muhalifati ta'ala laysa kamithlihi shay'un illa ko wal ibtidaru ila mahallin da buƙatuwa zuwa ga wani muhalli wal muhassasi wanda yake wanda yake bata al munaji lil qiyami bin nafs wadatuwar Allah antumul fuqara wallahu jamil hamid kenan ko wa ta'dilu fi zati daidaituwa cikin zati wa sifati cikin sifati cikin sifofin manzo a cikin sifofin Allah wanda Allah madaukakin sarki shine daya wanda ilahukum ilahun wahid din nan kaga babu ta'addudi a lil wahdaniyati fiya wal ajaz da gajiyawa amun wanda yake gamammen nan al munajil lil qudrati wanda Allah yake da iko akan komai amun wal hasati da ke bancece wal karahatu da tilasci lil wujudi wajen samuwa lil af'ali da aiki ko awallati tunajil iradati wanda suke kore irada kudura wal irada din nan kenan wal jahlu da jahilci wa ma fi ma'anahu da abin da yake cikin ma'anarsa bi shay'in min al ma'lumati da wani abin da yake cikin abun sani al munaji wanda yake kore ilimin Allah wanda yake al al alim din nan ya lawa fi samata wa fil ardi ma tusirruna ko wa ma yulinuna wal mautu da mutuwa almunabi lil hayati Allahu la ilaha illa hu al hayy din wa tasmimu allazi yunadi samu da kurumta wanda yake kore jin Allah wa sami'ul basir din al amal jami'il mawjudat wal ama da makanta ai haqa'u shay'in shine koyan wani abu din al mawjudat shine wanda yake inni asma'u wa ara inni asma'u wa ara ina ji ina gani kaga kore cewa Allah ba makaho bane kenan wal wal bakam da bibanta hurujan an shay min al ma'lumati an zillati fita mutum daga ilimai daga barin kaskanci na kalamihi jalla wa ala au kaunu ko kasancewar kalami harfan maganar Allah ya zama harafi ne au sautan ko sautan allazi yunadil kalam shine wa kallama Allah Musa takliman din wa kaunu ta'ala da fadin Allah da kasancewar ubangiji a ce shi ajizu gajiyayye ne ko makruhan ana tilasta Allah ko jahilan ko Allah akwai abin da bai sani ba au asamu ko Allah kurma ne mayitan ko Allah macece ne amma ko Allah makaho ne abkamu ko bebe ne ta'allahu an zalika ulwan kabira Allah ya ɗaukaka gabarin wannan kulwan ɗaukaka kabiran mai girma. Haka ne ko? To kaga mun samu siffa nawa ga ishirin ga ishirin mun samu arba'in saboda haka za mu kwan ana gobe sai mu ci gaba sai mun warware wannan tauhidin gaba kiɗi tukunin sai mu shiga cikin barin duk wannan akan awwal ma ya ji ko alal mukallafi awwal ma ya ji ko alal mukallafi ne ya zama kan mukallafi baligi ya sani ya san wa'annan wannan da Allah da annabi an san su ba a yin ma tauhidin balle a san su saboda haka shi yasa da aka ebo rugun shi kawai sai aka zo aka wasa mana sai mutane suka zamo a imauce daga mutum kamar mutum da rawani da komi amma bai san Allah ba ai Allah ya kiyaye والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق لك والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله القدر من دار لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله يسلمك